الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ونبابي fi man an zara mu'siran da ke magana kan wanda ya ɗaga ma marashi kafa kana bin shi bashi ka ce a ɗan ɗaga masa kafa a ɗan jinkirta kafin ya samu ko a yafe masa ko a rage masa ɗayan abubuwa guda uku ne ku yi mashi jinkiri har ya samu ya biya a rage mishi ya biya rabi ko a yafe masa duka an fahimta kasuwancin da manzon Allah irin yadda manzon Allah ya nuna rayuwa ke ne kasuwanci ko tsakanin musulmai قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن أبي اليسر قال أبي اليسر أو أبي اليسر قال إيتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa man anzara mu'siran aw wada anhu duk wanda ya wanda ya ci bashin ka ba shi da hali sai ka dan daga masa kafa aw wada anhu ko ya yafe masa ko ya rage abin da yake bi kana bin shi miliyan da kace biya rabi ko ku kace je ka babu komai zazza Allah zai biya ni a lahira ko ko aku shaurare shi har lokacin da ya samu kar a takura masa balle da ya gan ku sai gaban shi fadi a'a a kyale shi har lokacin da Allah ya hore masa zai biya bayan wannan guda uku duk wanda yayi me sakamakon me sakayyan da zai samu wajen Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azallahu Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu duk wanda ya yi wannan abin ɗayan waɗannan abubuwa guda uku ko ya yi duka guda uku a yafe mawa ne a rage mawa ne a jinkirta mawa ne tunan waɗanda ake yi masu suna da yawa Allah ce a zallahu Allah zai sa shi karkashin inuwarsa fi zillihi inuwar Allah hazi haza an aka dangance inuwa zuwa ga Allah akwai izafatul zati ila Allah naqatallahi abdul rasulullahi wa idafatul ma'ana ila Allah to wa'annan abubuwa da ake danganta zuwa ga Allah yawma la zilla illa zilluhu ranan da babu wata inuwa sai inuwar Allah an fahimta to ina ma na inuwa ranan lahira me ke kawo inuwa rana to ranan lahira ba rana rana ita ke kawo inuwa to ba rana ranan lahira kuma Allah ya ce fi zillihi ina ma na zillihi idafatu tamli milk inuwar Allah inuwar da Allah yake mallaka Allah in Allah ya ce zai yi abu to babu ka ba shi da ba ba doka ba ce kai sai kai fama sai kai kaza a abinda Allah ke so ya kasance kasancewa yake shi yasa ba ka'ida ba ce irin ta an fahimta dalili shine Allah madauki sarki shine khaliqu fatirus samawati wal ard aljanna Allah ya halicci aljanna amma aka ce babu wani abu a cikin aljanna da ya kama da wani abu a cikin duniya shi dai suna kadai sun kama na ce fi ma la ainu ra'at wala udhunu sami'at wala khatara ala qalbi basharin qad ya zai a samu mishi inuwa suna ana samun abu ne tuko a sa suna ko suna ake samu tuko a samu abu sai da aka samu wannan abin aka gan shi gashi sai aka ce to a neman masa suna me sunansa teburi sunan aka fara samu kafin shi ko shi aka fara samu shi aka fara samu kafin shi to aka ce duk abin da ka sanya na aljanna ba shi tsakanin shi da wani abu na duniya suna amma wai sun yi kama da juna bai to ma la ainu ra'at wala uzun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qattu ya ya za a yi a samu mai wannan abin suna babu kenan to ya za a yi kuma Allah yana so ya kwaɗaita ba mutane sai ce akwai koramu na giya amma giyan babu buguwa a ciki giya ko mai daɗi kuma giyan duniya daɗi zaki ne da ita ba ta da zaki duk wanda ya ga inda ake shan giya in sun ɗauka da sun saka shi su haɗe ba ba ɗauka suke suna sha kamar yadda kake shan lemon kwalwa ka sha ka ji daɗi a'a ba daɗin ta suke ji ba amma wacce ke aka ce ga nono kuma wanda babu kaza ga madara ga zuma ga kaza kaza kaza kaza sai a kwaɗaita ma da abin da ka sani amma ba wai irin wanda ka sani ba ne an fahimta to haka inuwa ta Allah madaukin sarki duk inda Allah ya ga dama zai yi abin da yake so shi yasa in kana sauwaka ma wanda kuke ciniki da su Allah ya hore ma ka samu kai kana da kuɗi da yawa wannan ba shi da hali kace a yafe masa wannan ba shi da hali ka ce a rage masa wannan ba shi da hali ka ce a ɗaga masa ka jinkirta masa har kafin Allah ya hore masa abinda za ka samu kenan ranar lahira da kowa ke neman ina zai sa kansa kai sai Allah ya kawo ka ya ce zo ka shiga cikin inuwata saboda ka sauwake ma bawana kuma manzona ya yi maka alkawari ga abin da zan yi maka kuma Allah ba ya saba alkawari an fahimta yan kasuwa sun fahimta Kala ya ce, sai mai ce, mazzaka ko bazaka? Eh? Ko mazzaka. Eh, fa bazaka ai wannan ya kawo, amma ai kakar wanda suka ce fa mazzaka. Fi sahifatihi fa kala, sai ke takardar ya ce, izhab fahiya laka, je ka an baka, ko ya tofa ko ya keta. ligarimihi wa zakara annahu kana mu'siran wanda yake bin bashi wanda yake bin bashi kenan ce je ka an yafe maka قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الختمي عن محمد بن كعب القرظي عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم هنا فدر cewa من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم يوم القيامة ومن نفس عن غريمه wanda ya samu nafasa an musulmin kurbatan wanda ya yayi ma wanda yake bi bashi au maha'anu ko ya ce ku soke bashin an yafe masa kana fi zillin fi zillil arshi yawmal qiyamati ranan lahira shi aka ina wane na wane ina wa'annan da suke zada ba Allah ya san su mala'iku sun san su an rubuta ku je ku shiga karkashin inuwan al'arshi mutane kowa na neman inda zai sa kai saboda zafi da wahala sai ku je ku shiga cikin inuwan al'arshi ranar tashin alkiyama babu والباب في المفلس إذا وجد المتاع عنده الإفلاس أو التفليس شين سيا cewa kenan talaucewa mutum ne yana da kuɗi ana kasuwanci da shi ana sai da sayarwa in wannan ya je ya saya wannan ya kaza wannan ana ciniki da shi rana ɗaya sai Allah ya jarrabe shi da talauci zai karye ba shi da komai kuma to ya za a yi za a zo mutane waɗanda ke bi farko ba tukunna sai a sanar cikin rediyo cikin talabijin cikin kasa ko ina ko a ce wane daga yau fa ya zamo kaza shi yasa kada wanda ya saki yayi mu'amala da shi kada ka saka kuɗinka haka banki ya kare kada ka saka kuɗinka to kuɗin da ke ciki fa wayanda ke da kuɗi a ciki fa duk sai a biya kowa kuɗin shi sai a biya kowa kuɗin shi to in mutum ya samu irin wannan ya sau kanshi ya za a yi za a zo a yi lissafi a kawo wannan ya sayar mishi kaya ba a gama ba tukunna ya je ga kayan shi ya dauki abin shi wannan yana ka kuɗi ga abin da ka kawo ka gani sai a dauki abin ka a baka to sai sauran mutane kwafa to sai a zo a yi lissafin kowa inda akwai abin da ba zai isa a biya kowa ba sai a yi lissafi kowa a bashi percentage gwargwadon abin da za a bashi a rarrage ma kowa dai to shine nan wannan hadisi ke cewa in kaga kayanka da ka ajiye kayanka na miliyan ɗaya ne da shi kuma za a rarraba wa mutane dubu ɗari biyu ne dubu ɗari a'a kai sai a ɗauki kayanka a baka tun da gashi kayanka ba a sayar ba ba a yi tasarrufi a kai ba shi ne قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى أن أبا بكر بن محمد أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند إنسان قد أفلس أو عند رجل قد أفلس الشك من الراوي فهو أحق به من غيره wanda ya samu abin da ya kai lokacin mai ubu wanda ake mu'amala da shi ya talauci ya tsaya ce to kai ka fi cancanta a dauki kayanka a baka da a dauka a ba wani ko a raba ma wayansu ka'idar da shari'a ta ajiye kenan ko to sa'an nan kai aiki da ka'idar ka ci nasara baka yi aiki da ka'idan ba kai kai hasara abinda manzon Allah ya fada haka yake eh saura kai ka bi ka ci nasarar rayuwarka duniya da lahira ko ka ce a'a kuma za ka faɗi abin da za ka zo za ka raba za ka yi menene za ka ga inda gaskiya take za ka yi nadama eh za ka yi nadama saboda ɗan adam yana ji da kansa a lokacin da Allah ya halicci ɗan adam sai ya saka mishi wa'insu abubuwa rayuwa da kake gani ɗin kafin ka zo cikinta sai da Allah ya halitta maka abin da za ka bukata har ka gama rayuwarka wayannan abubuwa guda biyu Allah ya kasa su gida biyu akwai abinda kana zaune ba baka sani ba sai kaga ya zo maka iska tana zuwa maka ruwa rana ba sai kai komai ba za su zo maka ka fa'idantu da su amma abinci fa sai ka je kai noma wanda ya fiye noma ya fiye samun abinci wanda ya sana'a wanda ya kaza zai samu kaza waɗannan Allah ya hore maka su ne ba sai ka tashi ba wannan ko sai ka tashi maka tashi baka za ka saura to haka mutum haka mutum yake dangane da tsakanin shi da Allah Allah sai raba ka biyu waɗansu abubuwan sai Allah ya halice ka da su ya sa ya baka iko ya baka zabi zaka iya cewa eh zaka iya cewa a'a zaka yi zabin musulunci zaka yi zabin kafirci Allah kiyaye duk Allah ya saka wannan iko a ranka ya baka iko kuma wanda ka zaba shi kenan to a kan shi ne ake hisabi ya zama musulmi ko ya zama kafiri Allah kiyaye an fahimta wannan zabin nan ba karfi kafi Allah ba Allah ne ya ga dama ya baka wannan zabin zaka iya zaben ka ce eh zaka iya zaben ka ce a'a akwai wa'ansu abubuwa kuma da Allah madaukakin sarki bai baka zabi ba a ciki baka da ikon ka ce wani abu a cikin uffan an fahimta duk kafiran duniya suna da damar sai ba mu yarda da musulunci ba ba za mu karbi musulunci ba Allah ne saka musu wannan iko a cikin iyawansu mun kafirci muka yarda da shi Allah ne sa musu wannan iko cikin iyawansu to amma akwai wani abu kuma da Allah ya jarrabe su da shi ba wanda ya isa ya ce a'a duk kafircin kafiri a cikin duniyar nan bai isa Allah ya jarrabe shi da ciwo ya ce a'a ni ba na ciwo ba bai isa Allah ya jarrabe shi da mutuwa ya ce ni ba zan mutu ba wannan ba shi ba shi da iko wallahi da Allah ya jarrabe shi da ciwo dole ya hankura ya ciwo din kuma ya ji zafi ya ji jiki ko ya mutu ko ya rayu an fahimta yasa duk abin da mutane ke ciki ko su yadda ko kas su yadda sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu tsira in ba haka ba in Allah ya ga dama zai jarrabe ka da curuta da masifu da bala'ai ba ka da zabi dole ka dan da wahala baka isa ba komen kwarewanka komin likitancinka komin inji abin nan a fasaharka sai ka ɗandana wannan wahala haka Allah ya kaddara to shi yasa dole ka rabu da abin da kake so ka bi abin da Allah ya ce kai kuma ta hanyar wa ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ga abin da duniya duk take ciki yau da technology da korewa likitanci da iyawa da menene kowa fargaba yake yanzu duk wata kasa a duniyar nan komin karfinta yanzu a firgici take kar masifa ta sauko mata in kuma ta sauko ba su da yadda za su yi dole sai an sha wahala masu mutuwa za su mutu kuna ji kuna kallo sai da kwashe su a ji a zuba ba wanda ya isa wannan haka Allah ya kaddara wannan Allah bai baka zabi ba a ciki dole ka yarda ba zai yi musulunci ba kafin ga abin da yarda da shi Allah ne ya saka maka wannan zabi ya baka zabi ka iya yi ka ga dama ka yi ba ga dama za je za ka je ka ga sakayya amma ikon Allah abinda Allah bai baka zabi ba a ciki za ka iya cuta ta zo ka ce ni ba na ba da rashin lafiya lafiya ta kana zai yi za ka iya mutuwa ta zo ka ce ni ba zan mutu ba zai yi yunwa ta kama ka ce a'a ni ba bana jin yunwa to wannan Allah bai baka zabi ba a ce shi yasa duk shakkiyarcin da duniyar nan take ciki Allah ya sa ido yana kallon kowa kuma Allah ce wa ma ya alamu junuda rabbika illa huwa dan kankanin abu Allah zai dauka sai ya jarrabi duniyar nan duk kowa ya rasa inda zai sa ina technology ina makaman nukiliya makaman nukiliya sai dai ka harba ka kashe mutane virus za ka harba musu makaman nukiliya ne sai ka harba musu makaman nukiliya ina zai yi dole ka hakura a ji ciwo ko hakura a mutu yasa Allah madaukakin sarki inna rabbaka labil mirsad Allah mai hakuri ne kuma yana kallon kowa ran da ya tashi kama kowa ba wanda ya isa ya fita an fahimta shi yasa in kana son zaman lafiya ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu babu ma jaa fi tashdid fi ad-dayn babin da ya zo na bayanin tsanantawa a cin a bashi kada mutum ya ci bashi in ka ci bashi ka biya mazu Allah ce wanda ya karbi bashin mutane yana da niyyar biya Allah zai aure masa ya biya wanda kuma ya karba da gadara baya so ya biya kuma Allah ba zai bashi iko ya biya ba kuma zai kama shi da shi قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دينه ran mumini rata yake in ya mutu aka ɗauki ran shi sai in an biya mishi bashi to daga ran da aka biya bashi ran ya samu lafiya an fahimta amma matukan ba biya mishi bashi ba to yana cikin masifa ke kuma kaga ya'ya yanzu ba kowa ke da biya bashi da uban su ya mutu ya bari ba don shi ce a shi ya ci bashi me yasa bai biya ba kai ma ka gani kai ka tara dukiyar ka tara bashi ka tara komai da komai ka ki biya ka ki yin zakka ka ki yin komai su ai duk suna kallon ka shi ba Allah Allah suke ka mutu su ba su samu kuɗin su yi abin da ransu ke so to bayan mutu ya mutu ranka na rata yana ma azaba su ba me musu zafi na rawar su ma da lahira قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد أما أدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم أن صلى الله عليه وسلم يتي من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث وند دي متو ya kubuta daga abu guda uku ya barrantu daga abu guda uku da halal jannata ta yi mafumul mukhalafa fa duk wanda ya mutu waɗannan abubuwa na tare da shi da halal nara to waɗanne abubuwa guda uku da manzo Allah ce kakka yadda ka mutu suna tare da kai na farko minal kibiri mutum ya mutu ba shi da girman kai girman kai ba shi da girman kai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata man kana fi nafsihi mithqalu dharratin min kibri ko kwaya zarra gurgudun na girman kai yana tare da mutum ba zai shiga aljanna ba sai hankalin sahabbai ya tashi don manzo Allah ne ya fada wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai hankalin su ya tashi sai wani ce ya rasulullah inna rajula yuridu an yakuna na'aluhu jamilatan ya manzo Allah mutum yana son ya sa takalmi mai kyau mai tsada sai manzo Allah ce laysa min al-kibr inna Allah jamilun yuhibbul jamal sa takalmi mai kyau ko riga mai kyau baya nuna girman kai ko hula mai kyau ba sa nuna girman kai tunda an ce takalmi ma bai saballi sai wani ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum na son yayi abinci ya tara jama'a a ci a ji dadi a tattauna a sai manzo Allah ce laisa min al-kibri fi shay sai da suka gama tambaye sai wani ce to ya manzo Allah wannan ba shi girman kai wannan ba saboda su tunanin su abubuwan da ke da girman kai ke kawo girman kai kenan manzo Allah kuma dai ya ce ba su da ba su cikin girman kai lokaci ya manzo Allah to wai meye girman kai din nan me yasa suka tambaya don su yi mai don su guje shi sai manzo Allah ce abin da girman kai guda biyu ne kin gaskiya da raina mutane shine girman kai kin gaskiya da raina mutane shine girman kai kenan mana duk wanda ke da wayannan guda biyu kin gaskiya kuma da raina mutane ba zai shiga aljanna ba haka nassin yazo to menene ke menene zaka shiga ciki ka samu kin gaskiya da raina mutane fili siyasar da ake tafiya a duniya duk yanzu gana ciki za ta nuna ma ne kin gaskiya da girman kai za ta nuna ma kin gaskiya da girman kai to shi yasa kowa zai wahala iya wahalarsa bukatar sa bata biya kuɗi kake so ka tara to sai me mulki kake so ka samu mulki to kuma sai me sai kuma me za ka iya jin daɗi a cikin zuciyarka wannan sai sai in Allah ya saka maka jin daɗi a cikin zuciyarka kuma Allah bai ce in kana da kuɗi za ka samu natsuwa a cikin zuciyarka ba bai ce in ka tara mulki za ka ya ce Allah zina amanu waɗanda suka yi imani wa tatma innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma innul qulub na farko girman kai Allah ya kiyaye wal ghululu da satan kayan yaki waddaini mahallu shahid kenan da bashi mutum ya mutu bashi na kansa Allah ya kiyaye babu wani babu fi salati ala man mata wa alaihi dairu in mutum ya mutu akwai bashi a kan shi manzo Allah baya yi mishi sallah sai manzo Allah ce a ku je limamin ungonku ko mutanen ku su yi da duk limaman duniya su yi ma sallah ba daidai yake ba da liman zu Allah ya ma sallah ko da yake akwai bambanci me bambanci duk limaman duniya har da limamin makka da madina su yi ma sallah eh eh akwai nisa sosai ba me to ashe wannan abin yana da hatsari sosai to mu duba wani bawan Allah abin da ya faru قال أخبرنا سعيد بن عامر وأبو الوليد عن شعبة عن عثمان ابن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه أن كاو mutum wajen manzon Allah don ya yi masa sallar janaza. Faƙala sai manzo Allah ce sallu ala sahibikum fa inna alaihi dainan ku yi maushi sallah akwai bashi a kan shi ni an hana na yi mai bashi sallah wannan ai ba karamar hasara ba ce ko qala abu qatada nan da shewar bawan Allah sahabi ya tashi ce abu qatada ya ce huwa alayya ya rasulullah ya manzo Allah na dauki nauyin bashi ni zan biya قال بالوفاء منزلت زاء cika zaka biya قال بالوفاء فصلى عليه زي ما زو Allah ya cika bai mishi sallah haka duk wanda ka sana bin shi bashi ya mutu maza maza sai ka je ka biya ko ka je wanda ke bin bashi ka ce na dauki nauyin bashin zan biya a dan shaurare ne kaɗan to ya sauka kan shi kenan to daga ranar duk wannan masiku ba zai Allah ba zai jarrabe shi da su ba باب في الرخصة في الصلاة عليه farkon musulunci kenan ana tafiya daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya kafa daula ta musulunci sai kafa doka da yake duk wani mai mulki manzon Allah ya kunyata shi a cikin wa duk wani mai mulki manzon Allah ya kunyata shi ko ka yadda ko kar ka yadda to me hadisi yake cewa إن شاء الله قال أخبرنا أبو عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله صلى الله عليه وسلم يأتي والذي نفسي بيده نارا إلى سركن دريناك حنوش ما على الأرض مؤمن illa wa ana aulan nasu bihi duk wani mu'mini da ke duniya ni ne maulansa ni ne na fi cancanta da shi sama da kowa manzo Allah ya cancanta da kai sama da iyayenka ƴaƴanka da menene kowa ne da matanka da mijinki da kowa ne ne manzo Allah ya fi cancanta da kai sama da duk wani wanda ka sani a duniya to me to ina ma na wannan magana ya rasulullah saboda haka faman taraka dainan aw daya'an magana manzo Allah ce magana manzo Allah yi magana da aka bi ta da aiki aka karfafa ta da aiki ta fi tabbata da maganar da aka yi ta haka kawai to ya manzo Allah in ka fi kowa cancanta da shi to kuma sai kuma me ba haka bane ba sai ce duk wanda ya mutu ya bar bashi ko marayu a zo waje na ni zan dauki nauyin su fal ud'a lahu fa ana maulahu a kira ne a ce ga wani mumini ana bin shi bashi ni ne maulansa ga wani ga wani mumini ya mutu ya bar iyalai ya mai ni zan dauki nauyin su wa man taraka malan falli asabatihi man kana yace duk wanda ya bar bashi a zo ni zan biya duk wanda ya mutu ya bar iyalai ba abin da za a kawo su nauyin su na kaina saboda me saboda dukiya ce ta daula ta kasa ta musulmai ba wai akwai bambanci tsakanin mutum ya kasuwanci ya tara kudi ya yi noma ya tara kudi ya yi fama ya tara kudi yana ta fama ta tara kudi wannan mallakarsa ce akwai bambanci tsakanin shi da wanda aka zabe shi aka dora shi akan dukiyar al'umma ba shi da ikon ya taba dukiyar al'umma sai abin da shari'a ta ba shi izini in kana iya misali manzo Allah ce duk muminin da ke duniyar nan ni ne ni na fi kowa cancanta da shi don bayan haka fa ya manzo Allah sai me in ya mutu yana ana bin shi ba shi zo ni zan biya dukiyar ba gida zan kai ba ba zan tara bane ba zan binne bane ba zan aika waje bane ba zan tara ma ƴaƴana bane a'a na duk wani mumini ne yana da haƙƙi a kai in ya mutu ya bar ya bar marayu fa a zo ni zan biya kudin makaranta zan bada kudin makaranta kudin abinci kudin ruguna kudin lafi kudin asibiti kudin komai ne ne za a duba kowa a ciki don dukiya ce ta musu to duk shugaba a duniyar nan in ba irin wannan shugabanci za ka yi ba to ka ji kunya manzo Allah ya kunya ta kai ina ma'anan eh manzo Allah ya kunya ta kai in ma ka yi irin wannan shugabanci ka zama adili kenan ko ba za ka iya yin wannan ba ka zama azzalimi kenan to ka zama makan ka wanne ne yafi mu an fahimta duk duniya ba a taɓa samun shugaba irin manzon Allah ba gashi dukiyar ba kaiwa gida ake ba ba taka bace ba gado ka ci ba ba menene da menene ba a'a dukiya ce ta al'umma aka ce kana jagorancin kaza kowace shekara gashi a budget an kawo a gyara musu asibiti makarantu abinci lafiya tsaro duk wa'annan abubuwa an kawo su ne dan al'umma ba wai dan kai kadai ba in dan kai kadai ne da danginka duk kuri'a ko za su ba za ka iya kafa gwamnati ba da kai da danginka duk kuri'a ku za ta kafa ma gwamnati sai da mutane suka je suka wahala suka tsaya cikin rana suka da yunwa aka je aka zabe ka aka zabi ma kuri'a kana zama shugaba sai ka zama daga kai sai ƴaƴanka sai waɗanda kake so waɗanda ba danginka ba kuma sai wanda ke siyasar ka fatinka to sauran al'umma fa a ko dai kai jagoranci irin na al'umma manzon Allah haka sayyidina Abubakar yayi haka sayyidina Umar yayi haka sayyidina Usman yayi haka sayyidina Ali yayi haka Umar bin Abdul Aziz al-Khalifatul Khamis haka shi ma yayi don zamani shi da aka zo ba wanda za ba ba wanda ke nema a fice da kudi ana nema wanda zai karba babu saboda me an sauwake al'amurra kowa yana yana samun kudi kowa yana kasuwanci kowa yana abin nan dai shi kai kawon shi kowa yana harkar sa al'amari duk komai ya zo cikin sauki kowa yana da kudi ana nema ga zakka an tara suwa za a ba kowa zai alhamdulillah me zan karbi zakka kuma kuma Umar ibn Abdulaziz ne fa ba Umar bin Khattab ba Umar bin Abdul Aziz wanda ya zo na karshe cikin shi ne yayin wannan ra'ayi kuma kowa ya san shi dan birni ne lokacin kafi ya zama khalifa duk tufa mai tsada shi yake ba in aka je aka je ina ne ake zuwa a kawo mai tufa mai kyau mai tsada an kawo sai ce ku kawo min wanda yafi wannan kyau ku kawo wanda yafi wannan kyau sai an kai kololuwa sannan sai ya saya ya saka da ya zo ya zama khalifa ya kawo zai a ku kawo wanda ya fi wannan sauki mana a kan ne ku kawo wanda ya fi wannan sauki sai ya zo yana sa in ka gan cikin tufansa sai ka tausaya masa wanda ya san shi da yana dan birni yana in ya zo ya gan shi yanzu ya ce anya lafiyarsa kadan kuwa aka ce to ya kai khalifa da ne an kawo kaza kaza ka ce ya aka yi kuma yanzu ka zama haka ya ce eh da abin da nake nema kenan kuma na samu yanzu ba abin da ke gabana sai aljanna aljanna nake so dukiya aje a raba ma mutane a duba waye wane ne kaza wane ne kaza wane ne kaza to in za kana son a zabe ka za ka iya irin wannan ka tabbatar da kai adili ne kuma za ka ga abin da zai za ka ga abin da Allah zai baka Allah zai baka mulkin da yafi wanda kake ciki don Allah ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira ba haka bane ba in kuma ba za ka iya yin irin haka ba to ka tabbatar da kai azzalimi ne don ba wanda ya taba kafa gwamnati aka kyale shi aka ce ya je gidansu ya dogo gadon gadon gidansu ya zo ya ciyar da al'umma ya ake yi dukiyar kasar ake kawo a raba a baka wannan bangare wannan bangare wannan bangare na menene a ga shanin ilimi a ga shanin menene da menene a ga shanin komai da komai amma har shekara ta kare dukiyar babu ita abinda aka ce za a yi kuma babu shi ina kudin suka tafi قال عبد الله ضياء يعني عيانا وقال فل فالأدع له يعني ادعوني له فأقضي عنه duk inda aka samu mumini yana bin shi bashi manzo Allah ce ku zo ku kira ni zan je in biya duk inda aka samu mumini ya mutu ya bar yaya a kira ni zan je aure za ta yi za a yi za ta yi ma yarta manzo Allah zai dauki nauyi malan makaranta ne kudin makaranta ne man asibiti ne lafiya duk abin da za yi manzo Allah zai daiba kudi ya bayar ce aje ayi ba ba koyewa ake ba ba binnewa ake ba ba fita da su ta zan waje ake yi saboda wannan abubuwa da ake yi rashin adalci wallahi ko ruwan kuɗi aka yi saba wallahi sai mutane sun rayu cikin cikin talauci da wahala da rashin kwanciyar hankali kun ga yadda ake zaune shekaru talatin arba'in baya ko kun ga yadda rayuwa take tafiya aka zo ce a je a kawo ƙwararren masanin tattalin arziki ba abin da zai zo ya ce a karbi haraji a karbi tax ga yadda za a yi a matse mutane ga yadda za a yi kaza kaza kaza ga shi yanzu kano ko ina duk kasuwar kano fada ake yi kowa ya rasa masu karfi suna kaza talaka kuma yana kuka duk inda ake wai har inda za a huta ko za a wuce sai an je an yi gini a wajen kowa rayuwa ta kowa ya shiga cikin kunci da rayuwa me ka wannan kunci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'umma ta ya takura masa Allah zai takura masa ko ko addu'a Allah ka takura masa to shi yasa masu kuɗi masu mulki sun tara kuɗin amma kuma suna cikin talauci ko ina masifa ta zo kuɗi baya isa rayuwa ta shiga kunci kullum kasa cikin bashi ta kullum kasa cikin cin bashi ta yaushe za a biya waɗanda yaushe za a wadatu yaushe za a samu kwanciyar hankali to ina dukiyar da kasan ke haifarwa ina suke ina take tana ina babun fidda'in mu'anu babin da ya zo wanda ake bin shi bashi Allah zai taimake shi in ya karba ne da kyakkyawan niyya ba ya karba ne ya yi barna ba قال أخبرنا إبراهيم ابن منذر الحزامي قال حدثنا محمد ابن إسماعيل بن أبي فديك الحزامي أو الحزامي الحزامي قال حدثنا سعيد بن سفيان مولى الأسلميين عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع الدائن حتى يقضي بينه ما لم يكن فيما يكره الله Allah na tare da wanda ake bi bashi har sai har ya biya bashin matukan bashin ba ya karba ne don yayi abin da zai fusata Allah an fahimta mutanen mutanen hijaz mutanen riyadh suna yin haka ne jika supermarket ko jika kanci ka karbo min bashi abinci ko wani abu na naira zai iya biya amma wai yana so ya kwana cikin yardar Allah قال وكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه wannan bawan Allah sai fada mai kula da al'abin da nisa izhab wa khudni bidainin ka je ka karbo min bashi abinda bai ta kara karya ba fa inni akrahu an abita laylatan illa wallahu ma'i ma da ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu fil ariyati mu'addatu ma'ana duk abin da ka karba aro ka mayar don an ce wa yamna'una al-ma'una aka zarge su sun hana kai kuma da kai zaka karba aro din ka gama ka mayar قال أخبرنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش منظور الله صلى الله عليه وسلم إيش على اليد ما أخذت حتى تؤديه duk abin da hannu ya karba sai ya mayar in ba haka ba yana da laifi babu fi ada'il amanati wajtina bil khiyana babin da ya zo na mutum ya kiyaye amana kuma kowa ya guji ya nesaci ha'inci khiyana cin amana قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا طلق ابن غنان عن شريك وقيس عن أبي عن أبي حسين أو حسين حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah yace ga tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya koya kowa kenan addil amanata ila man itamanaka duk wanda ya amince da kai ka bashi amanarsa wala tahun man khanaka wanda ma yayi maka khiyana shi karka yi mishi khiyana saboda abin da yayi haramun ne kuma Allah ne ya haramta to karka yi kaga tarbiyyar manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam babu man kasara shay'an fa alaihi mithluhu wanda ya karya abu zai biya irin abin mithluhu ba a ce nahawahu ba irin abin da ya karya wannan abin wannan hadisin abin da ya faru shine wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda hadisin ya zo bai kawo suna ba sai mu mawa boye sunan ko wata rana manzo Allah yana gidan ɗaya cikin matarsa to sai ɗaya a wacce take ta iya shirya abinci kowa ya santa ko na Zainab ce ko kuwa Ummu Salama kamar Zainab ce ta iya shirya abinci sai ta shirya abinci ta ce a kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san wani abinci yana shigowa gidan duk kafin yanzu za a ji kanshi shi kuma a duba cikin me aka sa tangara ne da tangaran ne da sai da aka shiga kantin wa me ta shirya ta ce a kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana shigowa da abincin wacce manzon Allah ke wajen ta sai ta kobe ta buge abincin sai ya fadi sai akushin ya fashi dama ai da kasa ake yi ko sai fashi sai manzon Allah da kanshi da darajarsa ya durkusa yana ɗauka abinci yana sawa yana cewa kulu gharat ummukum ku ci uwa ku ta yi kishi ku ci uwa ku ta yi kishi أنا قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس قال أهدى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه قصأة فيها ثريد أهدى إلى وانا هدي كوتا تكي مش ما أنا رنم ما يتكي دا جيركن تني بزا أتي أهدى أهدى تبوتو كما دا أي بزا أي كان سيتا جرى هر يزوكو تو ينا تشني سيتا شريا أبنش داما تا إيا شريا شريا أبنش كاسا ماتا أكو وين دسك إيا شريا أبنش إيا دفع أبنش tun abinci na kana shigowa kofar gida zaka ji kanshi a gida ko ba haka bane ba wani kuma abincin madaro kaci ba ya ciwuwa ba kowa da ba haka bane ba eh eh shine manzo Allah ya kuskure yace a biya daidai ne ku ahada me kenan kyauta ba haƙƙi ba kaji ko bara a sake karantawa ka ahada ba'du azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sashi cikin mata mazana ta aik ba da kyauta akai manzo Allah tasatan fiha tari akushi ko ko kwano ko samira ko akwai sarin sarin abincin su kenan kamar tuwo a kawo gurasa a yanyanka a zuwa cikin miya da nama da menene da menene abincin su kenan suke ce sarin kenan wa huwa fi baiti ba'd azwajihi alhalin kasancewa yana wani gidan yana wani gidan sashin matarsa fa darabatil qas'ata fankasarat sai ta buge akushin sai fadi ya fashi فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الصرير فيرده في الصعفة وهو يقول sai manzo Allah je dauka ya mayar ya dauka ya zuba cikin akushi din yana cewa kulu gharat ummukum kulu kuci gharat ummukum kishi tai ba shi kenan ba thumma tazara hatta ja'at bi qas'atin sahihati sai manzo Allah ya jira ya jira ba kyauta aka kawo ba kika kwabe ba su sai mu kwanan yunwa za ki je ki yi mai za ki kawo mai abinci a cikin mai mai kyau irin wannan sai da ta kawo sai manzo Allah ce ha za bikin a ɗauki mai kyau a kai mu wacce aka yi aka fasa mu aka barbata mata tata ke kuma sai ki hakura فأخذها فأعطاها صاحبة القصعة المكسورة har abdullahi na kulu bi haza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk halin da yake ciki na soyayya na mene da mene ne adalci ake adalci ake ma'ana kai kana ganin mutum wacce ke girki mijinta ba za wata ba za ta kai manzo Allah kyauta ba eh a kashe kaman tana so kana eh ka fitar da kafin tashbih akwai masu tsokana akwai wanda ba tsokana ba in aka samu ma'ana abin da yake kawo mana matsaloli ba ma fahimta in an samu karuwa a ƙauye sai matan kawai duk su zama karuwai in an samu barawo a unguwa sai duk mutanen unguwa su zama barayi na kwarai na nan mugu na nan ba ka da ma'aunin da zaka yi ganewa ko ko ka sani ba yadda zaka shine sai ka hada kowa ka bashi hukunci daya to shi ke kawo mana matsaloli ai shi ke kawo mana matsaloli an fahimta duk gidaje duk gidaje rayuwa ce fa ake dan adam ne fa tunda aka halicci annabi adam aka zuri a sadaka suna da abubuwa da suka yi wannan kishi ne ai ba haka bane ba ku ci ku ci uwa ku ta yi kishi uwa ku ta yi kishi kishi uwa ku ta yi kishi uwa ku ta yi shikenan manzo Allah ya ce kada ki koma ina wani wuri ki kawo min abinci ya hana ita da aka aka fasa mata tangaranta sai manzo Allah ya me yasa aka biya ta an yarda da aikin da take na ko ba yarda ba ina mana kishin nasu ba shi da yawa irin na yanzu kai mai gidan ne duk matsalar ta kanka yake kai ne duk matsalar kai ne ke sababa su amma duk wanda ya zauna akan adalci ba yadda za a yi mace komen kishin da tafi karfin ko tafi karfin ma'ana kana nuna kaza kaza kana nuna kaza kaza ke ko an fahimta manzo Allah shi adalci yake manzo Allah yana ba kowa hakkin shi ne da yake kwanci yana son a kai shi ina to kuma ba ba ba ba haƙƙinta bane ba girkinta bane sai tashi ya tafi sai ya ce me za ku yi min izini manzon Allah yana neman izini ki kewace shi amma me haƙƙi haƙƙin shi ake ba shi shi ke da magana har ga Allah za ku yi min izini su wane ne su har manzon Allah zai nemi izinin su saboda haƙƙin su ne in ka rena da mutum karka daina karka take hakkin shi in ka take hakkin shi kai zalunci Allah na tare da Allah na tare da shi a kanka eh Allah na tare da wanda aka zalunta har a dauki a daga wannan zalunci ba Allah ba ko kai dan adam kana shigowa gida sai ka tar da ƴaƴa guda biyu wannan na yima wannan duka ya fi karfin shi yana zaluntarsa kafin ka san mawa ke da laifi farko me za ka yi fushinka dukkan wa za shi wanda yake duka tausayinka da rarrashinka da komai kawwa za shi wanda ake duka ya za ka yi mishi kana rarrashin shi ka hu kaza kaza kaza kaza ka shiga ka dauko abu ka bashi ko ka bude jaka abin da kawo ka bashi wayanda suke dukan shi sai su ji zafi to wannan bai cancanci yau bai cancanci a dake shi ba in kuka dake shi za mu ji kunya abba zai bashi abin da ba mu da shi ba haka bane ba walle Allah madauki sarki Allah yana ba shi tare da azzalimi yana tare da wanda aka aka zalunta an fahimta tsayawa kan adalci shine yake maka wuya yake masa wuya yake maka kowa wuya amma ka tsaya kan adalci ba a ce ba za a bata maka ba za a bata maka amma ba abin da zai yanzu da aka da aka buge akushin ya fashe ba a bata ba to bayan bacin kuma fa ke da kika fasa akushi ke zaki dauki wannan gobe za a koma kin fasa akushin an ɗauko naki an biya gobe kin fasa an ɗauko naki shi ke rashe ke je da abin nan basa su na duk masu kyau ya sun ce wani ake ma za ki ji zafi ko ba abin da ba abin ba fasa akushi za a yi ba ke ma ki koyi iya girki shirya abinci wata rana yana can ke ma ki shirya ki kai yana zaune suna zaune daga kofar gida su ji ƙanshin abinci tukuninta kenan inda ake gwaninta kenan ko ba fada ake ba a'a eh ba fada bane iyawa ne iya yi ne iya tafiyar da al'amura ne an fahimta eh eh wai mai girki ba hakkin da ne mai gida ci abincin ta ba wannan tambaya ce tambaya a shi ba ya tsaye duk tambaya ne ganganci ne kowa ya sani eh a wannan din ba ta so ba mu ji kalmar fa ahada wai me kenan da aka fasa manzon Allah da ya tara abinci sai ce me suwa mai gida yana da baki yana da mutane yana da almajirai yana da menene da menene ba za a kawo mishi abinci ba ba za a taimaka kan abinci ba watakila abinci ke kadai ba zai isa ba wannan ta kawo wannan ta kawo wannan ta kawo an kyauta ko ba kyauta ba eh watakila ta ga cewa ga ga manzon Allah yana gida ga sahabbai wannan yazo wannan yazo wannan yazo watakila abinci take gida ba zai isa ba ko da zai ba zai kai inda ake so ba barin ba da gudunmuwa ta da taimaka ba kyakkyawan niyya ba ce ba ba an kai ba ta samu lada ko ba za ta samu lada ba ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba gidan aure ba tashin hankali ake yi ba abinda wacce ta iya ke ma yi kokari ki iya abinda wacce ke yi ke ma yi kokari ki yi to sa'an nan mai gidan kuma shi ma ya yi adalci ba kowa hakkinsa inda ake samun matsala kenan ya ba kowa hakkinsa ina ma na ya ba kowa hakkinsa a ba kowa hakkinsa ma'ana a ba kowa daidai wa daida? a ina ma'ana a kwanta a kwatanta ina ma'ana a kwatanta a ba shi haƙƙin shi aka ce a ba kowa haƙƙinta wannan wacce me haƙƙinta wacce me haƙƙinta wacce me haƙƙinta sai a ba kowa haƙƙin shi ba a ce ka ba kowa naira dubu dubu su hudu ka ba su dubu hudu ba ba shi ne an ba kowa hakkin shi ba sai in ya zama na hakkin kowa kenan wannan tana da ɗa ɗaya wannan ɗa uku wannan ‘ya'ya biyar sai ka ba su naira dubu dubu an yi adalci? eh? ai ba ba da ai ba ai daidai ba sai dai in za ka ba su naira dubu dubu su duka matan sa'an nan ka zo ke kuɗin makarantar yaron ki na kullum kaza ne gashi ke dole wacce ba ta da ko ɗanta ɗaya ne wacce ke da ɗanta ɗaya sai ta ce tunda an ba mai ƴaƴa uku naira dubu uku ne ma sai an kara min a wannan kuma ai ba adalci ba zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u ko ana so ko ba a so Allah yake bayar abin da ya ga dama Allah yake baiwa wanda ya ga dama abin da ya ga dama kai dai ka tsaya kan adalci mai Allah ya ce mai manzo Allah ya ce duk wanda ya ja da kai zai dawo yana bin ka duk wacce ta ce bata isa ba ita ce mai kaza za ta zo tana neman sulhu a zauna lafiya an fahimta to amma kai kanka baka adalci kan baka baka da gaskiya ma kai kanka kana kaza kana kaza kana kaza ba haka bane ba babu fil luqatati babin da yazo na tsintuwan abin tsintuwa abinda aka ya faɗi za a tsinta قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان ابن عبد الله بن ربيعة الثقفي أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة wannan bawan Allah ya samu annabi jaka mazubi aiba kenan ko aibatar rajuli abokin sirrinsa aibatar rajuli inda yake zuba kayansa fa'ata biya umar bin al-khattab shi zai ce ma khalifa gashi nan na tsinci wannan abin ridwanullahi alaihi fa qala sai ce arifha sanata ka je kai shela ka ci gita shekara fa in urifat in me shi yazo an san me shi sai a bashi fa zaka wa illa fa hiya laka in ba a game shi ba kai ka ɗauka. Falam tu'raf falak yahudiha fil amil muqbili fil mawsim fa zakara halahu ba a samu mai shi ita ba shekara baki sai na Umar ya zo haji sai wanda zai ce ya khalifa ga wannan abin da kace na na ciki ta na yi shaida na shekara ba a samu mai shi ba fa qala Umaru hiya laka sai ce na ka ɗauka. fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarna bi zalika yace haka manzo Allah yace bai قال لا حاجة لي بها إذا ما أنا بكاتس فقبضها عمر شي عمر يكربها فجعلها في بيت المال كوي كاي gidanshi ya ba ayansa da matan shi ya sa akautin shi ya kai waje ko ya binne sai dole sai kai haka nan tukun kasira daga Allah tun daga duniya har lahira wannan hayaniya da ake duk muna bata maka mu lokaci ne wallahi in ba manzon Allah ka bi ba ba yadda za a aikaci nasarar rayuwar nan ko wane ne kai ko ka yadda ko karka yadda haka al'amarin yake babun fi nahyi an luqatatil hajj babin da ya zo nan an hana alhazai ka tsinci abin alhazai ka tsinta ka tafi da shi قال أخبرنا معاذ بن هانين من أهل البصرة قال حدثنا حرب ابن شداد قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أنه عام فتحت مكة أبو هريرة شكرا أكبر مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيما الله صلى الله عليه وسلم يسير سيتي إن الله حبس عن مكة الفيل الله يطير مكة غبر الفيل آم الفيل شكرا أبرها يزود da giwaye suka zo za su zo su yaki kaba sun fito daga kasar habasha abraha wani kasaitaccen sarki ne da yake ji da kansa yanzu za su zo su rusa kaba wasallata alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru shine sun zo duk sa'an da suka nufi maka she filaye manara mana giwaye su durkusa ba wanda ke iya tafiya in ya juya za su tafi shi su tashi tafi Allah kenan Allah yana iya kare ka da komai da sauro da ce da komai da komai wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa duk abin da Allah ya ga dama yi yake yi ba wani abin da za a ce sai da kaza sai da kaza kai ne sai kai fama sai kai kaza sai kai kaza Allah ba haka yake amma kuma gashi Allah ya dora manzo Allah akan muka yi bara ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli wa la tahillu li ahadin ba'di manzo Allah ce mata maka mata halatta ba kowa ba gabanni na haka bayana ba wanda ya halatta yazo maka yi abin da yake so ala manzo Allah ce ku shaurara wa innaha sa'ati hadhihi haramun manzo Allah ce yanzu lokacin da nake ciki yanzu lokacin da muke ciki din nan makka haramun ce la yuqtala khalaha ba za a tsare mana ciyayin ta danyo danyo ba sai in ya bushe ya abin nan tsirranta suna danyo in suka bushe sun zama ciyawa kenan wala yuzadu shajaruha ba za a sassare bishiyoyinta ba ولا تلتقط ساقطتها محل الشاهد كينا إلا لمنشد ba wanda zai dauki abin da aka tsinta sai dai za ka je kai shela ne ka cige ta amma za ka dauka ka mallaka haramun ne an haramta lokaci yayi mu tsaya nan wayannan duk tambayoyi ne da kuke ku kuka zo kuka dagura rayuwar sa'annan kuma sai kuna neman makan kuma fita duk wanda ya san rayuwa shekaru hamsin sittin in ayi baki a gida matan duk suke zuwa su hadu a yi mai ba haka bane ba duk suke me ba sai kayan rasuwa da ana yi yanzu zan kawo zancen nan zan kawo zancen shekaru 60 eh wannan ba gwaninta bane kai ta cewa ai yanzu ba za su iya ba gwaninta bane me ya me yasa ba su iya ba eh اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم